بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 25 ga watan rabi'un al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 13 ga watan january shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na bakwai daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama na al-imamu shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa muna bibiyan muqaddima wadda malam doktor Muhammad Rashad Salim rahimahullahu yema wannan tahqiqi yana ta mana bayani akan nuskoki da yadda ya same su da kimar su da manhajin da ya bi wajen tahqiqin su da siffanta abin da ke cikin nuskokin zamu tashi a inda yake cewa wayali kitabul istiqamati iddatu fusulin yana mana bayani akan wato nuska makhtuta rubutun hannu yace abin da ke bayan wannan littafi na al-istiqama a cikin majmu'ar littafan da aka hada wuri guda akwai iddatu fusulin akwai gabobi na karatu daban-daban saghiratu yan kanana iddatu fusulin saghiratin yan gajejjerun gabobi awwaluha na farkon su faslun mujazun fihi kalamun an tabaqatil ummati ba'da sahabati wat tabi'in wani gajeren fasali wata gajeruwar gaba wacce take bayani akan tabaqatil ummati ba'da sahabati wat tabi'in matakai na al'umma bayan sahabbai da tabi'ai wa fihi sardul li asma'i kulli tabaqatin min al min a'immatil ulama yace a cikin wannan fasli an kwararo sunayen malamai na kowane zamani ko kowace gaba daga cikin limaman malamai bayan sahabbai da tabi'ai thumma yatakallamu ibn taymiya an ahammi musannafatihim sannan ibn taymiya bayan da ya kawo sunayensu sai kuma ya tsayaye bayani akan mafi muhimmancin littattafan waɗannan malamai fi bayani mazhabi salafi wa ahli sunna dangane da bayani akan mazhabin magabata da mazhabin ahlus sunna wa an ara'i wa an ahammi ara'il mubtadi'a fi mukhalafati ahlus sunna sannan kuma ya biyo baya da bayani akan mafi muhimmancin ra'ayoyi daga cikin ra'ayoyin yan bid'a waɗanda suka saba ma ahlus sunna mislu mislu inkari ulu kaman daga cikin abin nan ra'ayoyin aqida na yan bid'a wanda ya saba wa manhajin ahlus sunna akwai musun ɗaukakar Allah wanda abin nan bid'a ce shahararriya mai muhimmanci a tsakankanin galibin 'yan bid'a waɗanda suke da matsala da ahlus sunna aqida sawa'un jahmiya ne da rafida da sufaye da kuma uwa uba mu'tazila duk waɗannan suna inkarin siffa ta uluwi da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan walistiwa alal arsh da inkarin daidaituwar Allah akan al'arshi waɗanda dama lazaman juna suke wanda diya inkarin ɗayan to bayan da za a iya tabbatar da ɗayan kamar yadda wanda ya tabbatar da ɗaya bai iya inkarin ɗayan wayantahi hadha al-faslu fi muntasif as-safhati al-rabi'a ba'da al-mi'ati malan yace wannan fasli da ke magana akan tabaqatul ummati ba'da as-sahabati wat-tabi'in yana tikewa ne a tsakiyar shafi na 204 na makhtuta din وبعضه بياض بمقدار صفحة ونصف bayan wannan fasalin akwai farar takarda wadda babu rubutu gwargwadon shafi guda da rabi wa yabda'u faslun jadidun sannan kuma sai ga wata sabuwar gaba fi awwali safhati al-khamisa ba'da al-mi'atayn a farkon shafi na 205 fi su'ali an hadithaini fi salati 'ala an-nabiyyi wanda bayani ne akan tambaya da aka yi ma ibnu taimiya akan mas'alar hadisai guda biyu da suka zo akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa huma min al ahadith allati talish tashahhud wanda suka zo akan bayani akan abin nan wato salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama karanta tahiya a zaman tahiya a sallah wa hal huma fi sihhati sawa'un an tambaye shi akan shin waɗannan hadisan duka guda biyu sun inganta daidai wa daida wa mal hikmatu fi dhikril ali duna ibrahima me kuma hikimar ta sa a wani lafazin kawai sai a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima ba ambaci Ibrahima din ba in kana so ka ga wasu cikakkun bayanai akan wannan mas'ala zaka iya koma littafin sifatu sala na Sheikh Al-Albani rahimahullah can inda yayi magana akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tahiyya ya fitar da wasu fa'idoji masu matukar muhimmanci sai ka karanta su ka nazarce su sannan a cikin littafin jila'ul afhami fi salati wassalami ala khairil anam na ibn qayyim al-jawziya kenan rahmallahu al-jami'a sannan shi kuma ibn timiya wannan mas'alar ya tattauna ta a wurare daban-daban kama a cikin majmu'ul fatawa za a iya samun bayanai akan haka wa hadhihi risalatu min rasail ibn timiya sabaqa tab'uha fi majmu'at al-fatawa al-kubra wannan wannan karamar wato littafiya wannan ɗan littafi na ibn timiya mai magana akan wato hukuncin salati da ma'anar cewa wal ali kawai ba tare da ambaci ibrahima din ba ibn timiya ya ba da wannan amsa kuma an buga wannan risala a cikin tattaruwar majmu'atul fatawal kubra tattaruwan fatawoyi na ibn timiya dinnan wa qad dhakkara ibn abdul hadi haka nan al'imamu ibn abdulhadi rahimahullah ya ambaci wannan a cikin jeren giyar littafan ibn taimiyya fi al'uƙudin durriya a littafin shi na tarihin ibn taimiyya al'uƙudin durriya fi manaƙibi shekhul islam ibn taimiyya faƙala sai ibn abdulhadi yake cewa wa hadifu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima haka ya kirayi sunan littafin da littafin da ke bayani akan fassara da sharhin hadisin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da roƙon Allah ya mushi salati irin yadda yawa annabi Ibrahim alaihi salam kama zakara ibn qayyim al-jawziyyati fi kitabi kama yadda kuma al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah shi ma ya ambaci wannan fatawa ko wannan mas'ala a cikin jerin giyar littafin ibn taymiya da ya lissafa a cikin littafin shi mai suna asma'u mu'allifati أسماء مؤلفات ابن تيمية في كتب ابن تيمية الفقهية يا أنبتي وانا اللتافي أجيرن جلتفن ابن تيمية نفقه فقال سي ابن القيم يتي رسالة في قوله كما صليت على إبراهيم وانا اللتافي ذكي بياني أكن ma'anar faɗin faɗin mai salati da yake cewa kama sallaita ala ibrahima وفي أن المشبه به أن المشبه به أعلى من المشبه لكم بياني أكن تو kenan ya za a fassara ƙabiya ta sananniya a cikin balaga cewa idan aka yi kwatanci cewa da aka yi ya Allah kai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda kai wa annabi Ibrahim salati to wannan yanzu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mushabbahun shi kuma Ibrahim shine mushabbahun bihi to ka'ida kuma a harshen larabci game da kwatance ba ma a larabci ba a dukkanin yarurruka shi ne wanda ake kwatanci da shi to yana da siffan ne fiye da wanda ake kwatantawa idan za a ce wane yana da ilimi kamar na wane to wannan wanan na biyu a yadda za mu fara fahimta shine ya fi wannan ko mun gane in an ce misali yanzu za a samu wani wanda ya kai matuƙa ne sai a dinga kwatance da shi a ilimi kwatance da shi a kuɗi kwatance da shi a ƙarfi za a ce mai kuɗi kamar ƙaruna misali kawai kaga ana sa ran ƙaruna ya fi wannan mai kuɗin kuɗi a ce yana da kyau kamar yusufa ana sa ran ya zama yusufa ya fi shi kyau da aka ce a yi wa annabi muhammadu salati kamar yadda aka wa ibrahimu to zahirin wannan kamar salatin da aka wa ibrahimu ya fi na annabi kenan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga kuma waƙin ya saba wannan daraja na ibrahimu bata kai daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim bai kai wanda Allah ya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba to ya bai a fassara wannan kabiyar ibn timiya ya warware ta a cikin wannan risala wannan zaka same shi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu insha Allah fatawa ce a cikin majmu'ul fatawa ta ibn timiya a cikin mujalladi na biyu zaka samu wannan karatu وينتهي هذا الفصل أو هذه الرسالة صفحة الهادية والهادية عشرة والمئتين وأن اللتاب ينتك إيواني الشافي نقريبيو دشاء من المخطوطة أجكم ونربو تنهنو أيانا يكي تكيوان وآخرها ƙarshen wannan maktuta ƙarshen wannan ‘yan risala faɗinsa wa amma idza qamat alaihi hujja as-sabita min al-kitabi was-sunna fa khalafaha fa innahu yu'aqabu bihasabi dhalika imma bin naqli wa imma bidunihi wallahu a'lam inda ibn timiya yake bayani yake cewa shi mutum idan hujja ta tsayin masa akan abu kaza ya tabbata a alqur'ani da sunna yana da hujja ya san abin ya tabbata sannan kuma ya je da gangan ya sabawa wannan abin to za a yi mishi uquba sakamakon wannan sabawar da yayi uquba gwargwadon abin da ya dace kuma wannan uquba za a gina ta ne akan nakal abinda qur'anin ya faɗa cewa idan wane yayi kaza idan mutum yayi kaza a yi mishi kaza wa ma bidunihi ko kuma da wani abu da ya wannanci nakal shine da ijtihadin alkali kenan ta hanyar ta'ziri kuma kamancin haka wallahu a'lam wa tabda ba'da zalika fi safhatil hadiya ashara wal mi'atayn risalatun jadidatun a dai wannan shafi na 211 bayan tikewan wancan dan littafi sai kuma ga wani dan littafi kankani shima fiha nassun ala annaha libni taymiya ita ma wannan yan littafiya akwai magana ƙarara akan cewa maganar ibnu taimiyya ce wa awwaluha kama yali ga farkon abin da ke cikin wannan ɗan littafiya mas'alatun fis sama ga wata mas'ala a cikin as-sama'u akhbarana shaykhul imam al-alim al-amil shaykhul islami wa qutub al-anami wa man ammat barakatuhu ahal al-iraqain wa misra wa shami abu al-abbasi ahmadu بن الشيخ الإمام عبد الحليم بن الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية أمتع الله بعلومه الفاخرة ونفعه بها في الدنيا والآخرة هذا هو أنه إرن واتو إسنادي نمتانا بايا ba irin na malaman salaf ne yadda suke rubuta shi ba wani ne kawai zai zo ya cika wannan magana da mukamai ga sanan iri daban-daban yace akhbaran shaykhul imamul alimul amilu malam liman malamin nan mai aiki da iliminsa ya ba mu labari shekul islami malamin addinin musulunci wa qutubul anami kuma wanda yake madogaran halittu wannan lafazi ne na sufaye asali ma'ana qutub asali fandisho asas da ake gina wani abu akan shi amma su agun sufaye suka ce abin nan qutubi wanda suke nufi wato wanda halittu ko kuma mabiya ko muridai ba za su iya rayuwa ba idan babu shi a duniya kamar shine numfashinsu kamar shine rayuwarsu kamar shine wato abin nan ɗinsu a kariyarsu to wa man ammat barakatuhu ahlul iraqaini kuma malamin nan wanda albarkarsa ta game gaba daya ahlul iraqaini ahlul iraqaini mutanen ƙasar iraki biyu sune kufa da basara in aka ce al-iraqan kufa kenan da basara kamar yadda aka ce al-haraman makka da madina wa misra wa sham kuma suka game ƙasar misra da ƙasar sham abul abbasi duka wannan badali ne akan akhbarana shekul imamu kaza kaza kama a ce kai akhbarana abul abbasi wanda yake mishi alkunya da baban abbas ahmadu dan gidan shehul imamu abdul halim shi kuma malam shehul imamu abdul halim dan gidan ashekul imamu majduddin abdul salam shine majduddin ibnu taymiya kakan ibnu taymiya jikan kenan wanda shi ma malami ne shine mai littafin al-muntakal akhbar wanda wanda shaukani ya mishi sharhin nail al-awta babban malami ne daga cikin malaman hanafiya rahimahullah shine kakan ibnu taymiya abdussalam mujuddin abdussalam ibnu taymiya amta Allahu bi ulumihi al-fakhira ya Allah ka ba ka ba mutane dama su ji dadi su more wa ilmomin ibnu taymiya wanda suke abun alfahari ne ga musulmai wa nafa'ahu kuma Allah ka sa shi ibn timiya din ya ci amfanin biha ya ci amfanin ilimin nasa fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma lahira innahu su'il annahu su'ila anis sama malam din yace mana am tambaye shi game da as-sama sauraron waka da salo da sauransu za a yi magana akan wannan kuma an yi ma a baya insha Allah fa ajaba radiyallahu anhu Allah ya ƙara ma ibu Allah ya dada ibn timiya sai ya bada amsa da cewa as-sama'u alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu sama'u wanda Allah ubangiji yayi umarni da shi wanda manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi umarni da shi wattafaqa alaihi salaful umma wanda gaba daya magabatan wannan al'umma suka hada akan shi wa mashayikhut tariqati da kuma shehunnan dariku na sufaye wanda suke akan tafarki mai kyau huwa sama'ul qur'an shine sauraron alqur'ani ba sauraron kida ko guge ko waka ko wani abu dake da alaka da wani shirme ba fa innahu sama'un nabiyina sauraron littafin Allah shine saurare irin na annabawa ila akhiri zuwa ƙarshen wannan ɗin risala ووجدت أن هذه الرسالة هذه المسألة أو الرسالة طبعت في مجموع الفتاوى الرياض مالا دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله yace kuma na iske cewa na gane cewa wannan bayani akan as-sama'u shi ma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa bugun kasar riyad fi kitabit tasawuf a cikin littafin tasawuf majmul fatawa ta ibn taymiya idan ka dauke ta zaka ga an rarraba mujalladan ta fuskar lura da hada fatawa da suke da alaka da juna akwai wanda suke akan aqida akwai akan sallah akwai akan bayani akan jihadi akwai fatawa akan aure fatawa akan kasuwanci fatawa akan zamantakewa sulhu kaza kaza to kowane mujalladi in ka dauka 37 din nan zaka tara yana magana ne akan wata mas'ala da aka hada fatoyin da suke da alaka da juna ma'ana wajen hada su abinda aka yi itibari wajen hada su shine kallon abin da ke da kama da juna sai a hada su a waje daya ba wai an jera su ne bisa zamani zamani ko bisa irin salon babukan fiqhu ba a kowanne da fatawoyi da suka shafi wani abu da ke da alaka da wani subject guda daya sai aka hada su wuri guda to a cikin mujalladin da ke da da ke dauke da fatawoyin tasawuf wanda shine mujalladi na goma sha ɗaya a majmu'ul fatawa to anan ne zaka samu wannan fatawa watantahi hadhihi ar-risalatu fi makhtutatina fi safhati al-khamisati ashara ba'da al-mi'ati a jikin kuma wannan makhtuta to wannan risala tana karewa a shafi na goma sha biyar kamar ta ci shafi hudu kenan wa akhiruha ƙarshen abin da ya zo a cikin wannan risala shine laisa min ibadati llahi laisa min ibadati ahli al-islam wal iman wala ibadatu ahli al-qur'an wala min ibadati ahli sunnati wal ihsani wallahu a'lam cewa irin wannan jin kida wanda za a ce wai kida ne na ganga Allah kamar yadda dariƙa suke faɗa ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira na'am oke a nan na magana ne akan a jikin makhtuta a jikin rubutun hannun mun karanta a baya waccan gaban gashi nan watabda'u ba'da zalika fi safhatil wahida ashara hadiya ashara badal mi'atini in ka kalli program na sama ta fara daga shafi na 211 a jikin rubutun hannun to sai kuma yace ta kare a shafi na 215 to da haka magana ta shafi rubutun hannu ne kaga tsakankanin 11 zuwa 15 shafi hudu ne ko amma a bugun inji shine daga shafi na ɗari biyar da tamanin da bakwai a mujalladi na sha na majmul fatawa zuwa shafi na ɗari shida da biyu ko yau ta wannan daban jazakumullahu khair wa akhiruha karshen ta shine faɗin sa cewa laysa min ibadati ahli islam wal iman sauraron kaɗe kaɗe da jin waƙe-waƙe wanda suka fita daga haddin shari'a wanda suke ɗauke da tambele ko kuma koda masu nagarta ne kau da kai daga alkur'ani da sunna da nacewa wajen sauraronsu wannan ya saba ma addinin mutanen da ke musulunci ya saba wa addinin masu imani wala ibadatu ahlul qur'an kuma ya saba wa addinin masu ma'abota qur'ani wala min ibadati ahli sunnati kuma ya saba wa addinin masu bin sunna wal ihsani masu kyautatawa والله أعلم وهذه النهاية موافقة لخاتمة الرسالة في مجموع فتاوى الرياض wannan wannan ya ƙarshen nan na wannan fatawa ya yi daidai da abin da yake shine ƙarshen fatawar a cikin majmu'u alfatawa ta bugun ƙasar riyad majmu'ul fatawar kubra ta ibn taimiyya an mata bugu daban-daban amma bugunta mafi yaduwa shine bugun mujamma'ul malik fahad da tiba'atul mushafil sharif na madina wannan gidan buga ƙwar'ani da ake cema ɗan madina su ne suka buga ta suka yi ta yada ta kyauta da kyauta ake raba ta za ka ga mujalladi talatin da shida ne na da bakwai ɗin shi ne firasar ta gaba ɗaya to wannan za ka ga wannan kwafin ya fi kowanne yaduwa saboda kwafi ne na, sarauta aka buga shi da kuɗin gwamnati kuma da yawa in millions aka yi ta yada shi a duniya ko ina ana raba shi kyauta ina jin yanzu da wuya ka same shi haka da irin wannan yawan watakila ko kuma ana, ana raba shi ɗin wallahu alam sannan akwai bugun nan da yake ishara na bugun ƙasar riyab wanda aka buga shi daga baya sun buga shi a 2004 suka buga bugu na ƙarshe na ainihin wannan bugu na ƙasar riyab akwai kuma bugun da aka yi mata a ƙasar misira na darul wafa wadda take iskandariya wanda suka yi amfani da da akwai wani ɗan littafi da wani malami ya yi mutumin ƙasar misira saunu majmu'ul fatawa anil akhta'i wa tasifi ya ɗauki wannan bugun ya karanta gaba ɗaya muhakkiki ne sai ya ta ganin wasu kurakurai na ɗabi'i da na marja'iya da sauransu sai ya tattara su a cikin littafi mujalladi biyu ya buga shi kuma akwai akwai kuma takhrijin hadisan wanda wani malami shi ma a ƙasar riyad ya tattaro takhrijin hadisan da ke cikin majmul fatawa daga littattafan su ibnu hajirin da su zahabi da su albani da su kaza da su kaza manyan malamai su iraki ya tattara maganganun da suka yi a kan hadisan shi kuma yana nan a anan saman mamana da shi mujalladi bakwai to sai suka ɗauka su kuma darul wafa suka yi amfani da waɗannan sababbin ayyukan da aka yi suka ƙara buga littafin tare da sanya waɗannan ta'alika ɗin a wurin da ya dace da su ina fata mun gane wannan sa daga cikin bugun littafin guda uku wanda suke ga sunan a gari ana iya samun su a ko'ina littattafai ne waɗanda suke an tattara maganganu da fatawoyi da rasa'il da yawa na ibn taymiya rahimahullah wa tabqa min al-makhtutati ba'da zalika safahatun qalila abinda ya saura a jikin wannan littafi bugun hannu rubutun hannu shine wasu takaddu shafuka kaɗan fiha faslun mukhtasar a cikin waɗannan takaddu akwai wata gaba ta karatu ƙanƙanuwa يبدأ في الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين وانده فارا شابي نتريبيو دا شابير وأوله فرقنش الاستغاثة بالله والتوسل بسيد الرسل بياني أكن الاستغاثة نيمان آغجي أورن الله والتوسل بسيد الرسل da yin tawassuli da shugaba jagoran manzanni salawatullahi wa salamu alaihi wa amma du'a'u ghairillahi walistighafatu bi ghairillahi fala yajuz bayan da ya kawo wancan kanin kanin labari sai ya fara da magana akan cewa kaga dai ita addu'a ka roki wani Allah da neman agaji a wurin wani Allah fala yajuzu bi halasta ba wayantahi al-faslu fi as-safhati as-sadisati 'ashara ba'da al-mi'ati wannan fasli wannan gaba tana tukewa ne a shafi na gaba da wannan kai tsaye wanda shine shafi na 216 wa akhiruhu ƙarshen shi faɗinsa fa zalika kulluhu min ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan ka ganshi gaba daya yana cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko na addini ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shi wa waffaqana wa sa'ira ikhwanana al-muslimina وفقنا وسائر وسائر اخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه muna roƙon Allah ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar da mu da sauran ƴan uwanmu musulmai ya sa mu dace da abin da yake kauna abin da kuma Allah ya yarda da shi walhamdulillahi wahda godiya ga Allah ubangiji shi kadai wata lidhalika mas'alatun tabda'u fi as-satr al-akhir min safhati as-sadisati 'ashara ba'da al-mi'atin malam rashad ya ci gaba da cewa bayan nan kuma sai ga wata mas'ala da ta biyo baya a ƙasan wannan dai shafi na 216 wa awwaluha farkonta cewa mas'alatun fi sharikaini fi dari ga wata mas'ala game da mutum biyu da suke da tarayya a mallakan wani gida alwahidu lahu dainu ɗaya daga cikinsu yana da bashi da ake bin shi fil asli dinan ya gyara ne dainun ne wal wahidu faqirun ɗayan kuma mara akwai ne talaka ne malahu shay'un shi kuma bai da komai ila akhiri wa hiya mas'alatun mukhtasara istaghraqat sab'ata asdurin faqat wannan wata karamar takaitacciyar mas'ala ce wacce kawai layi bakwai kadai ta cinye wa akhiruha fadin ƙarshenta shi ne fi zaharil waraka a sadisati ashar ba'adar mai'atain a bayan takarda ta 216 ta ƙari wa inna mata na za'u fi wujubil musharaka ƙarshen karatun kenan cewa su ɗin dai kaɗai abin da suke jayayya a kan shi shine wajabcin tarayya da za su yi wallahu ala wa ba da zalika mas'alatun ukhra fi 15 sataran wa awwaluha sai kuma wata matsalar daban wato wadda ta zo a cikin takarda ko kuma layi goma sha biyar kaɗai matsalatun fi rajulin hanaka min zaujati matsalar da ke bayani akan mutumin da ya hanaka shine fushi wanda yake kharijin an al'ada mutum ya fushi wanda zai rasa hankalinsa zai rasa tunaninsa zai yi abin da yake kama da mahaukaci akwai matsala musamman akan talaq na ghadban wato sakin da mai fushi yake ibn al-qayyim na da littafi musamman akai bin nan igasul lahfan fi hukm talaq al-ghadban daban yake da igasul lahfan min masayid shaytan akan hukuncin sakin mutumin da ya fushi to akwai matakai matakai na fushi din ne dama dai ai fushin shi ke kawo saki to amma akwai fushi wanda yake na ɗabi'a wanda ko da mutum ya yi yana da hankalinsa da tamyizinsa akwai kuma fushi wanda yake wani idan ya yi fushi fushi ya kai masa sai ya zama kamar wanda ya yi marisa kamar ya yi maye bai san abin da yake yi ba to wannan duka abubuwan da ya aikata da hukunce hukuncen da ya zartar da uqud waɗanda ya kulla a cikin irin wannan fushin ba a zartar da su to a cikin su kuma hadda saki ma'ana in yi ciniki ko ya zagi ko ya kazafi ko ya yi wani itirafi da wani abu a cikin irin wannan fushin to duka ba za a zartar da su ba saboda ba yi da tamizi ɗaya yake daga cikin yanzu guda uku nan da rufi'atul aqlamu an salasin to ya shiga cikin su kiyasi da ake mishi kenan ya zama kamar mahaukaci bai sa abin da yake ba bai kamata dama dai musulmi ya ba kan shi dinga irin wannan fushin ba Allah ya tsare mu to ibn timiya ya magana akan wannan mas'alar cewa fa qala anti taliqun salasata na sake yace matan shi ya sake ta saki uku ila akhiri وآخرها في آخر الظهر الصفحة السادسة عشرة والمئتين ƙarshen wannan bayani yana nan a bayan wannan takarda ta 216 fa bana timra'atuhu ƙarshen shine fa bana timra'atu fa innahu la yaqa'u talaqu ala sahih wanda yace an taliqun salasatu fi hanaqihi din yana cikin wannan fushin ƙarshen fatawa ibn tamiya yake cewa matar shi ta zama ya sake ta saki uku fa innahu la yaqau talaqu ala sahih wannan saki baya aukuwa bisa magana mai inganci wallahu alam zaka yi samu wannan magana a cikin majmu'ul fatawa din da ya ila yau da kuma littafin iqamatu dalil ala ibtal al hiyal wanda shi ma ne ibn tamiya ne anan ma ya tattauna akan wannan mas'ala kuma zaka ga dai ita ce dai fatawar bil harf aka sake rubuta ta a wajen وفي الصفحة السابعة عشرة بعد المئتين وهي الصفحة الأخيرة من الكتاب أتكين كما جكين شابي نقري بيود شابقي واندشين شابي نقركي أتكين مخصوطر كتب عنوان الكتاب سيأكربوت سونا للتاب واسم المؤلف لسونا مربوط كما يلي كما حكا أكربوت كتاب الكلمات السنيات في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات cewa littafin da ke magana akan kalmomi na sunna da za su fassara maka faɗin Allah da ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani da ayyuka na gari cewa Allah zai ba su aljannai Allah ka samu cikinsu qala ash-shaykh al-faqih al-imam al-awhad al-mujtahid مفتي الفرق taqiyuddin ibn taymiya yace malam babban shehin nan limamin nan masanin fiqhu al-auhadu wanda babu irin shi al-mujtahidu ƙwararren malami muftil firaq wanda ke bada fatawa ga kowace kungiya ma'ana kowace mazhaba da kowace kungiya yana iya ba su fatawa taqiyuddin ibn taymiya amma adadu awraqil makhtuta to bayan da ka ji ƙarshen littafin rubutun hannun sai ya ce dangane da kuma yawan takaddun wannan littafi rubutun hannu fa huwa 17 wa 200 akwai takadda 217 warqata wa amma miqasul safhat dangane da kuma wato kirdado estimate na girman takaddar wato abin nan tsawo da fadinta fa huwa 26 centimeter shine CSM din nan mun ana fata mun gane centimeter 26 tsulus safha shine tsawon takaddar sannan kuma fadinta 18 centimeter wato tsawo da fadi kenan tsawonta centimeter 26 fadinta centimeter 18 ardu safha wanda shine kwanciyar ta can kuma tsawonta wa mistaratun safahat wa mistaratun safahat 12 satran sannan kuma layukan rubutun da ke cikin takaddan kowane layi akwai gwargwada kowace takadda akwai gwargwadan layi goma layi 22 a cikinta wa ahyanan takunu wani lokaci kuma tana kasancewa ihda ashar ihda wa 20 satran aw 23 satran wani lokaci kuma wani zaka ga yana raguwa da daya sai zama layi 21 maimakon da biyu wani kuma lokaci sai ya karu ya zama layi ashirin da uku amma dai mafi yawa shine layi ashirin da biyu a cikin littafin a cikin kowace safa amin wannan suka qadimatun kama ya zahau ya ce wannan kwafi tsoho ne ba na yanzu ba ne ba kwanan nan aka rubuta shi ba kamar yadda yake bayyana ga shi malamin da ya tsaye wannan bincike shine Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullah wa khattuha khattu naskhin qadim yace rubutun da akai rubutun da ke cikin littafin rubutun hannun khattu naskhin ne akwai khutut na na, arabiya rubutun arabic ko ba ba na arabic ba kusan ko da latin ma akwai akwai wanda da wani karatu a cikin ilimi na khutut ya san akwai bambancin rubuce-rubuce ko yanzu a zamanance in kana aiki da kwamfuta za ka ga akwai kala daban-daban na nau'in haruffa da ake amfani da su to a larabci akwai shahararrun khat da aka sani tun da can akwai khatun riq'a ko kuma khatun nasakh daga baya ne aka samu al-khatul maghribi da al-musallas ga sanan kala daban-daban to waɗanda ake amfani da su da can shine akwai khatun riq'a shine wanda za a yi ta jan shi babu dige-dige babu kafafun sinun da shinun da makamantansu wannan yawanci mutane suna yin shi ne don personal amfaninsu akwai kuma khattu nasakhin wanda ake yin shi wanda shine kamar gama gari wanda masu kwafe wa mutane rubutu kamar wanda a yanzu a zamanance su ne za a iya cewa gidajen ɗaba'i kenan ko shagunan masu typing da photocopy kaga in suka zo su za su maka ne wanda kowa zai iya karantawa ba wanda za ka yi don kai bukata kanka ba don bukatar jama'a tunda siyarwa suke yi ko kuma ɗaukansa ake a basu aikin ƙwadago su kwafi to khatun nasakh shine ya shahara a lokacin kuma har yanzu haka ake kiran shi da wannan suna kuma har yanzu wannan bugun inji irin wannan gamagari kamar traditional arabic ana ganin kamar shi ke wakiltan wancan salon na rubutu da ake cewa khatun nasakh akwai wani malamin adab da ake fi da suna ibn muqla shine muhammad ibn ali ibn muqla al-baghdadi wanda aka kashe shi a shekara ta 328 babban waziri ne ya yi waziri ga sarakuna guda uku a jere daga cikin sarakunan banul abbas akwai alkhalifatul muqtadir sannan alqahir sannan arrabi waɗannan haka suke a jere ɗaya bayan ɗaya dukansu ya musu wuzara daga baya ya samu matsala ta tuhumar shi da aka yi cewa yana yi ma gwamnati zagon ƙasa yana haɗa kai da wasu su 'yan shi'a su abin nan daulatul buwaihiya akan a zo a kawo hari a kwace bagadaza daga hannun waɗannan halifofi abbasiyawa to akwai wani da ake ce mashi amirul umara shine ibnu ra'iq kamar yanzu a zamanance shine kamar ssg na shugaban ƙasa ko na gwamna ko kuma ka ce babban minista ko prime minister to a lokacin sukan ce mashi amirul umara ibnu ra'iq din nan azzalimi ne ba kankani ba shine yasa aka kama shi aka datse hannun shi farko wanda yake rubutu da shi bayan datsa hannun sai yana saka biron a baki yana yin rubutu da shi da baka yasa aka sare harshen shi aka kama harshen shi aka zaro aka yanki suka kulle shi a gidan yari suka yi musadara duka duke shi haka dai ya mutu a wulakance a wannan gidan yari kuma suka zo suka rataye gawar shi a gari irin yadda dai suka saba a shekara ta ɗari uku da ashirin da takwas Allah ya gafarta musu wannan malamin ko wannan adibin shi ibnu muqla shine wanda yayi developing wannan rubutun da duk khaturika ne ake yi mara ɗige-ɗige da sauransu shine ya zauna ya tsara rubutu na larabci yadda kake ganin shi dinnan haka da wannan sura da ake cewa khattun nasakh bayan rasuwar shi ɗaliban shi da sauran wanda suka biyo baya su ne suka ci gaba da yaɗa rubutun har ya zama gama gari kowa ya san shi ana ce mashi khattun nasakh to da irin wannan rubutun na khattun nasakh mu'tad wanda yake gama gari na al'ada da aka sani da shi aka rubuta littafin wa waraqul makhtuta qadimun muta'akilun bihi atharu ardatin sai kuma takaddar da aka yi rubutun a ciki ita ma tsohuwar takadda ce muta'akilun ta fara cinyewa bihi asaru ardatin ga ga burbushi nan kana gani na abin nan gara ita ce arba gara wannan yar abin nan insect din mai cin takarda da sauransu to ga nan duk alamar gara ta cicci takardan ta yi mishi lahani wa safahatun nuskha murakkama kuma duka shafukan wannan littafi an yi musu lamba lamba shafi bil qalamin rassas da fensir shi yake cima alƙalamin rassas fensir ba ba da alƙalami mai tawada da ake sawa a cikin kurtun tawada a dandalo ba su ma suna da fasahar a lokacin ana yin wasu irin biruka wanda suke da kama da fensir irin wannan da muke amfani da shi kaga fensir ai ba yi da ruwa abin da suke nufi da kalamin rassas kenan busasshen biro yawanci sukan sa mishi a lokacin abin da suke a fasahar da aka yi aka fara amfani da tun a andalus shine kwalli ne ake dakawa a tankaɗe shi sai a dinga zubawa a cikin wasu birika irin na da ko kuma fensira wanda kamar yanzu aka ce kamar gamba in ka san gamba to gamba ce suke huda cikin da zai su zuzzuba mata wata madda mai kama da kwalli ko makamancin haka wanda za ta dinga digowa a hankali da kanta yadda kaga biro yana diga yana diga daga wani source ne ko to haka suke da wannan fasaha tun a lokacin ba wai yau aka fara ta ba wannan in fact tun kafin musulunci ma ya zo an fara irin wannan tun a civilization na china akwai tarihin samuwar takaddu da biruka da sauransu wanda ya yi shi ka tabbatar da wannan cewa da babu wannan fasahar babu da za a taskace waɗannan karatukan su kawo yanzu tun da dai rubuta su aka to da wani alƙalami wanda yake mai kama da fensir ala kulli warakatin akan kowane shafi an rubuta lambar shafukan tabda'u bi raqamin a'la safatul ula tana farawa da lamba a can saman shafin da shine shafin da aka rubuta sunan littafin watan tahi bi raqami tana tikewa a lamba ta 216 wal warqatul akhiratu bayda ghairu muraqqama in kun tuna yace shafi 217 to amma lambar shafin ta tike a 216 da aka shafi na ƙarshe shi babu lamba a jikinsa blank ne wahiyar lati zikirat qabla qalil annaha wanda shine shafin da aka ambata yanzu yanzu nan cewa shine shafi mai lamba ta 217 har yanzu dai bai gushe ba yana mana tilawa ne akan yanayin rubutun hannun kaji yanda yake mishi abin nan bayani dalla dalla akan abin da kai zaka tunanin ma ba sai an faɗa ba wal akhta'u lughawiyyatu wan nahwiyya fil maqtut fil maqtuta kathiratun jiddan yace kurakuran lugha da na nahwu a cikin wannan rubutun hannu suna da yawa kwarai da gaske wannan dama ɗabi'a ce gama gari a jikin rubutun hannu duk wanda ya saba mu'amala da makhlutat ya san haka ran da kuma duk aka samu wata makhluta wadda ba ta da kurakurai to ta zama abin celebrated abin da yake faruwa shine kamar da koda a zamanance haka yake faruwa malamai daban ma'aikata a kamfanonin buga littattafai daban su malamai su suka san ilimin su kuma su suka san aikin ɗaba'in haka masu typing haka masu photocopy haka masu abin nan nashar na na littattafai idan ka ba su aiki su yi maka ko da takardar wasiƙa ce yanzu ka je wani business center ka ba su su yi maka da wuya a gama ta ba a kuskure ba ina jin duk wanda ya taba kaiwa yana da wannan experience shafi daya ga abin da ka ba su rubuta sai su canza maka saboda ba su da ilimin abin ko kuma ko da suna da ilimin ba ilimin ya dame su ba neman kuɗin su kawai ya dame su suna Allah Allah ne ya zama sun maka printing din wannan kawai ka biya su saboda kuma duk sanda zaka ce a gyara sannan a sake printing sai ka ƙara biyan kuɗin printing kaga su ƙara riba ne a wurin su tun ka ɗauki wannan psychology shine psychology mutane masu hulɗa da takardu tun da can khattat wannan fa wanda zai da inji kenan yanzu yanzu nan yayi typing ya printing maka ina ga wanda zai yi da hannu an ba shi littafi mujalladi biyar ana so ya kwafi a biya shi sai ya gama za a biya shi kaga dole ya sauri ya gama dan ya saurin samu wannan kuɗin to garin wannan saurin sai ya ta kurakurai kai kuma da aka buga maka aka rubuta maka ba za ka ce sai ka gama dubawa yayi sannan za ka biya ba ta yi ma ka riga ka bashi kuɗin shi ko kuma a sanda ka zo karɓa ka bashi kabla an ya jifa irkuhu sai daga baya a je a ta samun kurakurai to wasu kuma sarakuna ne kamar irin wannan ɗin particularly sarakuna ne suke ɗaukan ɗawainiyar masu bugal masu bugal tafan a aje su a wani gida aikin kawai da za su dinga yi kenan kaga kamar ana yin bulk abin nan kenan production da yawa ne za a yi su ana so a yi a saka a libraries ko kuma za a rarraba wa mutane kyauta ko za a raba makarantu da haka sai ya zama nan masu aikin kawai damuwa su sauri su rubuta a ba su kuɗinsu shi sa ake samun kurakurai da yawa shi sa idan aka samu rubutun hannu wanda yake na malaman ne to akan yi ƙoƙarin a tantance ya tabbata na malamin ne tukuna na farko sannan kuma a yi itimadi a kan shi a matsayin nuska al'asul wajen taƙiƙi musamman malaman da a tarihi aka san su masu natsuwa ne irin imamun nawawi irin ibn qayyim irin su mizzi da makamantansu an san su kuma an san rubutun hannunsu wanda da ya saba hulɗa da makhluqat ya san irin rubutun wane an san cewa wannan na wane ne kamar yadda misali mu yanzu a zamanance da da ake da muryoyin malamai ana jin su a kasusuwa da zaran ka je muryar malami wane indai ka san shi ka san ai wannan wane ne baka bukatar sai an sake gaya maku to haka wanda suke hulɗa da makhlutat sun san rubucin hannun malaman haka su ma ana samun wasu mashahuran khattatun ko warraqun ko kutubiyun da aka san asalin rubutunsu wanda suka itikani kamar yadda koda yanzu a zamanance a cikin hayaniyar matsaba din ana iya cire matsaba ɗaya biyu uku a ce su suna da itikani su suna ba da muhimmanci da ilimi to haka abin yake tunda shi sa samun kurakurai a cikin rubutun hannu abu ne mai sauki sannan wani lokaci kuma sauri ma yakan jawo kuskuren ba wai dan ba a sani ba kamar yadda misali in kana makin ɗin jarabawa ai rubutun hannun da shi ma ko za ka ga kurakure da yawa a ciki waɗanda ka san mutumin da ya rubuta wannan amsar wannan kuskuren da ya ba kuskure ne na bai san abin ba kuskure ne na mantuwa inda ya kamata ya sa ɗigo inda ya kamata ya paragraph inda ya kamata ya sa capital letter da sauransu alama akan mantuwa ne yayi kuma bai samu halin komawa ya muraja'ance shi ko kuma koda ya je komawa sanda kake karanta abin da kai ka rubuta shi to kana karanta shi daga kwakwalwa ba daga takarda ba akwai abin da ba za ka taba ganin wannan kuskuren ba sai dai wani ya gane mashi to shi sa kurakuran nahau wajen raf'ul mansub da nasbul marfu sanya alif da lam a jikin mudafun da kaza da sauransu ire-iren waɗannan kurakuran suna nan da yawa kama tujadu ibarat naqisa kamar yadda kuma akwai wasu maganganu wanda suke da tawaya zaka ga zancen bai cika ba fi kathirin min al mawadi a wurare daban-daban wa qad tasilu ahyanan ila satarin kamil wani lokaci zaka ga layi guda ga baki ɗayan shi babu shi ya kode ko kuma garata cinye daidai wajen ko makamancin haka wa qad zaharat al akhta'u al kathira hatta fi al ayat al qur'aniyya har cikin ayoyin alkur'ani da aka sassaka a cikin maganganun inda ibn taymiya zai ce Allah ya ce kaza a wuri kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza saboda faɗin Allah kaza har a wajen rubuta waɗannan ayoyin su ma kurakuran sun shiga cikin su wa sawfa yulahidul qari'u annani ta'ammattu tanbiha ila kathirin min hadhihi al-akhta mai karatu zai lura cewa na ɗaukar wa kaina da gangan cewa sai na yi ishara sai na yi faɗakarwa akan mafi yawan waɗannan kurakurai idan ka kalli ta'alikat ɗin da ya dinga ya ƙasa zai ce wuri kaza akwai kuskure kaza saboda kaza wuri kaza a jikin maktutar kuskure ne na samu daidai ɗin ne daga littafi kaza wannan ayar a cikin maktutar an rubuta ta da kuskure kaza amma ga daidai ɗin wa sofa yulahidul qari'u shine ce wa sofa yulahidul qari'u annani ta'ammattu tanbiha ila kathirin min hadhihi al-akhta'i liyatabayyana ma'i ma fi nuskhati min naqsin wa tahrifin nayi haka ne dan shi mai karatu tare da ni ya gane abin da na gane na cewa a cikin wannan kwafi akwai naƙasin akwai tawaya wata harifin da caccanza harufa canza ɗigo canza wasali canza sura harafin da makamantansu wa wadihun min mutaba'ati hadhihi al-akhta anna nasikh al-makhtutati kana qalil al-ilm zai bayyana gare ka kware cewa daga karanta wannan rubutun hannu cewa wanda ya rubuta mutum ne mai karancin ilimi kawai dai ya koyi aikin rubuta littafi ne ba mai ilimi bane bal kana sayyi'an fil naqli sannan kuma yana da munin aiki wajen ciro magana kwafawa da yake daga inda yake kwafa zuwa wannan da yake rubutawa baya lura da abin da yake eh a dama kamar da muka ambata galibin su haka suke suna da karancin hazzi a ilimi amma kuma su suka iya wannan aikin su kuma malaman ba su da wannan hazzin a wannan aikin sai kuma ilimi da haka dole sai an taimaka wa juna wa qad anitul kathira min al-jahd malam yace na sha wahala mai yawa fi tahqiqil kitabi wa dabti wajen tantance littafin da tsara shi da yi mishi wasali da gyara shi wa as'alullah ta'ala an akuna qad wuffiqtu fi taqdimihi fi afdali suratin mumkina ina roƙon Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya bani gam da katar ya zama na dace da daidai wajen gabatar da littafin nan ga mai karatu a bisa mafi falalar yanayi mai wanda zan iya ya zama na yi iyakar ƙure abin da ya kamata in yi ban gaza daga abin da ya kamata na yi ba wa as'aluhu subhanahu an yi taqabbala amali bi qabulin hasan kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa min wannan aiki kyakkyawan karɓawa ولعل مما أعان ويسر في تحقيق الكتاب ما فيه من نصوص كثيرة yace mai yiwuwa kuma in ce daga cikin abin da ya taimake ni ya rage mini wahalar da na sha wajen taƙiƙin littafin nan shine abin da ke cikin shi na maganganu na soshi da yawa manƙula wanda yake an ɗauko su ne an kitabin risalatul kushairiya lil kushairi wanda ibn taymiya ya ɗauko maganganu da dama daga wancan littafin na ar-risalatul kushairiya na alƙushari nan da muka ji a baya faƙad ƙabaltu kulla hadhihin nusus waɗannan nasoshin dukansu na tsaya na gwada su na yi comparing ɗinsu abin da ke cikin mahutar na gwada shi da abin da ke cikin asalin ar-risala ɗin ta ƙushari alal kitabi alladhi tubi'a akthar min marra akan wancan littafi na ƙushari wanda an buga shi bugu fiye da ɗaya fakana hadha amilan fi ikmali kathirin min an-naqsi fil makhtuta sai zama wannan ya taimaka mini ya zama taimako da na samu wajen cike tawayar da ke cikin mafi yawan tawaya da ke cikin rubutun hannun wata sihi kasiri min al fiha da kuma gyara da dama daga cikin kurakuran da ke ciki zama kun ji wannan bayani kenan akan irin yanayin littafin makhtutar da sauransu kaji irin aikin da ya sha Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi sai ce manhajut taqiq ga kuma salon da ya bi wajen gyara littafin inna manhaji fi tahqiqi kitab al-istiqama huwa nafsu manhaji fi tahqiqi kutubi maktabat ibn taymiyyah sabiqa yace salon da nabi wajen gyara littafin nan methodology da nabi wajen gyara littafin nan irin dai salon da nabi ne wajen yin tahqiqin sauran littafin ibn taymiyyah da suka gabata waɗanda mun ji wannan shine littafi na biyar daga cikin jeren gel littafin da yake tahqiqi ولما كانت نسخة الكتاب الاستقامة نسخة كتاب الاستقامة المخطوطة نسخة وحيدة فريدة نادرة يا عند يزما wannan littafin na istiqama shi rubutun hannun shi nuska ce wahida guda ɗaya tilo farida wadda take mai tsada mai daraja nadira wadda take da wuyar samuwa kutibat fi hayatil muallifi rahimahullahu wacce aka rubuta ta a zamanin da mai littafin ibn timiya yana raye mun ji cewa an rubuta littafin a shekara ta 717 kaga ibn timiya yana raye kenan tunda shi kuma ya rasu 724 to fa inni lam ahtaj ila muqabalati hadhihi an-nuskha ala nusakhin ukhra minhu dan haka ban buƙatu zuwa ga cewa sai nayi comparing sai na gwada sai nayi kwatancin wannan nuska da wasu nuskokin da aka kwafe daga baya ba dama idan mutum zo yin tahqiqin ya samu nuskoki kala daban-daban zai kalli wasu wato dalilai waɗanda a sanadiyar su zai riƙe wata nuska akan cewa to wannan ita ce ta asali dalili mafi bayyana shine a ce ita ce nuskatul muallif rubutun na malamin ne shi da kansa to wannan ta shanya kowace in ba a samu tashi ba ina nuskokin ɗaliban shi wanda suka rubuta suka koyi karatu da ita a gaban shi ana yi ana gyara idan ba a samu wannan ba sai a samu wadda aka rubuta daga ta ɗaliban ma'ana wadda ita ba a gyara a gaban shi ba kenan amma an rubuta daga ta ɗaliban wato kamar ta jikokin shi kenan a makaranta idan ba a samu wannan ba sai a duba kuma to wacce ce wacce aka rubuta a zamanin rayuwarsa kaga ita ce irin wannan haka dai haka dai za a yi ta dubawa ana duba wasu dalilai waɗanda za su sa a sanya wata nuska ta zama ita ce al'asu to sai zama wannan nuskar ita kaɗai aka samu wacce take nuni zuwa ga an rubuta ta a zamanin malamin yana rayu da haka sai ya ɗauke ta matsayin nuskatul um ya samu wasu nusak daga baya amma su kuma an rubuta su ne bayan shuɗewar zamanin malamin wasu kuma daga ma baya-baya sosai da haka sai zama bai dogara da su ko kuma ya tirsasa kanshi akan cewa sai ya gwada abin da ke cikin wannan nuska da kuma abin da ke cikin waɗancan ba da haka wannan sai rage mashi aikin wahalar muƙabala wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yumkinani min fil mustaqbal al qarib min an a'sira ala nuskatin ukhra yace ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama a nan kurkusa ya taimaka mini ya mini baiwa na ci karo da wani sabon rubutun wani rubutun hannun daban wanda a sahu mafi inganci wa afdalu mafi falala yumkinuni biha an o'i da tahqiqahu wa nashrahu bi shaklin adaq wa adbat insha Allah wanda hakan zai bani dama na sake bin littafin nan dan na sake tahqiqin sa da yada shi da wani yanayi wanda yafi wannan keke da keke yafi wannan kuma tantance abu insha Allah to kaga a can ya faɗi cewa manhajin shi irin manhajin sauran littafan ne bai faɗi yaya ne manhajin nashi yake ba kaga sai ka koma kenan cikin littafan shi daban waɗanda ba wannan ba ka duba kaman dar'u ta'arrul aqli wan naqal da makamantansu abin da yake ishara anan shine ya ɗauki salo wajen ta hakikin tafai ibn taymiya a matsayin cewa duba zuwa ga ibn taymiya yana da yanayi na mausu'iyya wato malami ne wanda yake ya yi rubuce-rubuce da yawa masu faɗi to duk malami irin wannan akwai yiwuwar a samu maimai a cikin maganganunsa to yana ta hakikin littafi guda ɗaya to bai taƙaituwa akan wannan littafin kaɗai a matsayin shi ne asu zai duba a cikin tafan ibn taimiyya waɗanne ne suke da kama da wannan matsala sai ya dinga komawa cikinsu yana ganin maganganun musamman idan ya rasa wata kalma ko wata jumla ta faɗi alal misali in ka ɗauki kamar al'agatul wasatiyya kana karantawa za ka ji maganganu da dama sun yi iri ɗaya da na cikin agatul ɗahawiya to kaga za ka iya koma amin da hamawiya to kaga za ka iya komawa cikin hamawiya don tantance wata kalma da baka gane ba kenan ina fata mun fahimci wannan to yakan yi irin wannan amfani da sauran littafan sannan yakan yi amfani da littafan ibnul qayyim da maganganunsa waɗanda galibinsu za ka ga kamar ya narke ne a cikin ibn taimiyya shi ma sannan sai kuma nukul da ya ambata a nan ibn taimiyya na yawan kwafo maganganu daga littafai daban-daban musamman littafan ƙudama na aƙida da fiƙihu da hadisi da tafsiri da makamantansu tun daga kan littafan a kutubu sita na hadisi da sauran kutub masanidu da ma'ajim da makamantansu sannan littattafan tafsiri musamman irin su imamu tsabari da ire-irensu sannan littattafan abin nan aƙida irin lalaka'i irin shari'a ta ajurri irin littattafan littafin kitabu na ibnu manda da littattafan imamu ahmad a rarzu alal jahamiya da littafin khalqu af'alil ibad na bukhari da ire-irensu to duk yana kwafo maganganu a waɗannan wuraren to idan ya ce idan ibn taymiya ya ce magana kaza da wane ya faɗa to sai ya koma wancan littafin wanda kuma wasu su dama an buga su wasu su yana da su a maktabarsa sai ya koma ya binciki nassin sai ya tantance shi sannan wajen ayoyin alkur'ani yakan koma cikin asalin mushafi ya tabbatar da haka aya take sai ya rubuta ta ba tare da yayi dogara da haddasa ko maganganun da ya gansu rubuce da cewa waɗannan su ne ayoyi ba saboda mun ji magana akan yiwuwar samun kurakurai a cikin rubuta ayoyi waɗannan sa daga cikin abubuwan da yake lazimta wajen ainihin manhajinsa sai kuma takhrijin hadisai da bayani akan kurakuran da suke cikin nuskoki da makamantansu da bayani akan bambance-bambancen nuskoki cewa a nuska kaza nan ya zo kaza ne a nuska kaza nan ya zo kaza ne duka abubuwa ne wanda suke sanannu a gun a dalibai masu mu'amala da littattafai wanda suke da tahqiqi a tare da su wallahu ta'ala al wa innani la uhayyibu li kulli ashabil maktabat al khassa yace kuma ina ina ainihin wato kwadaitar da mutane da suke da libraries alkhasa nasu na musamman kamar na mutum shi kadai ko na makarantarsa ko na cibiyar iliminsa ko na gidansa ko na zauren karatunsa wanda suke da ire-iren wannan libraries din ko library na musamman wanda suke ba da muhimmanci da aje wasu littafai nadira wa khasatan fil mamlakatil arabiyyatis saudiyya yace musamman ma a kasar saudi arabia ina kwadaitar da su ina habbaza su ina shajja'a su akan mene an yuraji'u ma ladaihim min makhtutatin asa an yajidu fiha nuskhatan ukhra min kitabil istiqama ce ina roƙon mutane da suke da libraries musamman a ƙasar Makka da Madina cewa su sake bincikar cikin makhtutatin su ko za a dace a samar mana wata nuska daban ta al-istiqama wadda yanzu ba a san da ita ba saboda littafai ne misali mutum wani ya gaje su ne wani ya siya da yawa wani an bar wakafi ne a inda yake aiki ko inda yake karantawa ko makamancin haka ba a san tafasil na abin da ke cikinsu ba ko kuma kamar yadda muka ji anan makhduta guda ɗaya amma tana ɗauke da littafai daban-daban to kaga sai an bi shafi-shafi lungu-lungu an bincika ta yiwu akwai wani ɓangare na wani littafi daban da aka saka wani ɓangare na wani can daban saboda takaddu ne ake sassaƙarawa kamar yadda misalin kana aji takaddu daban-daban in ka zo kana duba su tana za ka ga takarda bare wadda a bisa tsarin aje takaddun sai kai mamaki aka ta zama a wajen takaddun makaranta ne ko takaddun filaye ne ko takaddun basuka sai kuma ka ga wata takarda wadda ita ba irin wannan bace a cikin su ko to kaga ta yi inda ba dan ka bi dalla-dalla ka nema ba ba za a san tana wajen ba ko kuma sai a hukunta ta bata to shine yake cewa yana roƙon mutanen da ke da gidajen da suke da littattafai ire-iren waɗannan su sake dubawa a cikin kayan da suke da shi ko Allah zai sa a dace a samu wata nuska a iya sani na har yanzu babu wata nuska da duniyar ilimi ta sani daban ta istiqama fiye da wannan din da haka kaga har wannan bugun da aka sake ma littafin to an dai sake kawai wanke wancan ta hakikin ne na shi malam Dr. Muhammad Rashad Salim Allah ubangiji ya gafarta mishi waqad qabaltu hadhihi an-nuskhata al-makhtutata fi al-mawadi' allati naqala fiha ibn taymiya min kitab al-risala al-qushayriyya ala tab'ati al-kitab allati haqqaqaha ad-doktor Abdul Halim Mahmud rahimahullah yace na kuma tsaya nayi muqabalan wato nuskhan narta al-istiqama wajen gwada abin da ke cikinta da abin da ke cikin arisalar ƙushiriya to anan na yi amfani da bugun da wani malami ne wasu malamai guda biyu suka yi taƙiƙin bugun su ne akwai adduktor abdulhalim mahmud rahimahullah wannan malami ne ya yi har minista ya yi a ƙasar misra ya yi vice chancellor a jami'ar azhar ya rasu a 1978 ya rasu kamar shekara 40 kenan yanzu allah ubangiji ya gafarta mai ya yi karatu a ƙasar faransa tun 1940 ya yi phd a ƙasar faransa akan falsafa ta addinin musulunci to da ya dawo ya ci gaba da karantarwa da aikin ta hakiki shine ya ƙware akan falsafa ta sufaye falsafa ta sufiya a cikin irin wannan aikin ne suka zauna shi da wani kwalik ɗinsa abokin aikinsa mai suna al'ustad al'ustadu mahmud ibn sharif suka zauna suka yi ta haƙiƙin littafin a risalatul ƙushiriya wastafattu min juhudihima na ci moriyar ƙoƙarinsu da aikinsu kama ƙabaltuha ahyanan ala ƙaba'atin ƙarimatin min alkitabi a shartu ilaiha fi mawdi'iha kamar yadda kuma a wasu wuraren na gwada wannan nuska ta makhtuta bugu daban da aka yi ma risalatul kushiriya wanda bugu ne tsoho shi bai da irin wannan taƙiƙi ya yi ce zan yi ishara zuwa ga wannan bugun a wuraren da na yi amfani da shi kama ƙabaltu ba'adan nususil ukhra kama yadda kuma wasu kuma an nusus wato wasu maganganu wasu text da aka kwafo aka zuba a cikin alistikama ba daga littafin kushiriya ba daga wasu tafai can daban ala kutubul hadith na gwada su da littattafan hadisi inda ya kwafo hadisi sai na koma littattafan da nake tsammanin samun hadisi ma'ana ya ce bukhari ya fitar to sai na koma bukhari na duba don naga haka lafazin yake a cikin bukhari ya ce al'imamu ahmad sai na koma ya ce ibnu maja sai na koma ibnu maja na duba au ba'a da kutubil ulama na kuma koma littattafan wasu malamai مثل كتاب تلبيس إبليس كما لتعرفون تلبيس إبليس نا ابن الجوزي نا عبد الرحمن ابن الجوزي ابن تيمية ياي كفو وسما غنغنو ياي إشارة إزوا غريسو daga littafin Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullah to malam Rashad ya koma wannan littafin na Ibn al-Jawzi dan ya ga yadda nassin yake keke da keke au kitabi sawnil mantiq wal kalam da kuma littafin saunul mantiki wal kalam na al-imamu as-suyuti rahimahullah shi ma ya koma zuwa gare shi a wasu wurare dan tantance abin da ke ciki saboda mene shi kuma saboda shi kuma suyuti ya kwafa daga ibn timiya to kaga ya riga rashad salim ganin littafin kenan ko mun gane to da ka sai ya koma ya ga meye abin da suyuti ya rubuta shi kuma ana shi wa kitabu ihya ulumuddin lil ghazali da littafin ihya ulumuddin na al-allama al-ghazali rahimahullah wa kitabu safwat at-tasawuf na li muhammad ibn tahir al-maqdisi ibn tahir al-qaisarani kenan wannan wanda ya rayu ya rasu a shekara 507 farkon ƙari na shida kamar shekara 932 kenan ko da uku Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to diya ta komawa waɗannan wuraren yana ganin irin wannan nassin da ke cikin alistiƙama ya yake a can wajen da haka sai ya ƙoƙari ya tantance abin da yake shine daidai gare shi wa qad ja'altu kulla ibafatin adaftuha ila ma fi nuskati al-maqtuta baina ma'akufatayn yace to duk inda naga wata kalma ko wata jumla wacce na ɗauko daga waɗannan littafan ko wasunsu da niyyar na ƙara ta a cikin makhtutar inda ya ce ɗin nan babu kalma kaza ko babu harafi kaza sai ya koma ya ga a cikin ƙushiriya ya samu ko a cikin hadisin a cikin bukhari ya samu abin da ya cire a nan wajen yace to idan ya bi sai ya saka ta tsakanin bracket guda biyu ma'akufai wanda suke masu kama da jinjirin wata ɗin nan su ne ma'akuf wato mai doro ko sai ya saka su a cikin ƙausi mai doro haka ya dinga saka su wa kama fa'altu fi ta haƙiƙi kutub ibn taimiya ok ba nan ba ne ku kama ja'altu asma as-suwari wa arqam al-ayati fi sulb kitabi kama yadda na sanya kuma sunayen surori ibn taimiya zai kawo aya ba zai ce suratu kaza ba ba kuma zai ce daga aya ta kaza zuwa ta kaza ba to amma shi malam ya sanya su a cikin nassin ba a ƙasan hamish ba da ya saka ayan sai ya faɗi surar da ayat take da kuma lamba ayoyin ko ayar walakin ni wa zatuwa bainan ma'akufataini su ma na sanya su tsakankanin ma'akufataini in ka duba zaka ga sanan burjik a cikin littafin duk inda ka duba zaka ga ire-iren waɗannan bayanai da yake faɗa ana musamman a bugun da da da, da aka yi ma littafin abin nan ma'akuf amin na ce wai mai doro ba mai doro ba mai kwana mai kwana ko mai kwana wanda yake abin nan square yace wa kama fa'altu fi tahqiqi kutub maktabat ibn taymiya as-sabiqa haristu huna ala alla udkhila fil asli ma laysa min fihi yace kamar yadda kuma nayi a sauran littattafan ibn timiyyah ne taqiqi anan ma nayi iya kokari na naga cewa ban sanya wani abu a cikin asalin littafin ba wanda ba a cikin littafin yake ba ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسية والفرعية للكتاب في الهامش ذاك دكانن كان labari wanda suke abin nan anawin su ne wato abin nan kenan titles da subtitles al-ra'isiya wanda suke muhimmai ko manyan wal far'iyya da wanda suke subtitles wanda suke kamar misali a ce fasli na daya to kuma a cikin fasli na daya akwai babi na daya ko far'i na daya waɗannan su ne anawin ire-iren waɗannan ya ce na sanya su ne duka a hamish ban sa su a cikin littafin ba waje altubalil kalimati bi banatin aswad na rubuta kuma wasu kalmomi da wato tawada baka inda ake yin bolded mislu ibarati kaman qala abul qasim duk inda ibn taymiya yace qala abul qasim sai shi kuma kaga ya rubuta shi da tawada wanda aka an tufkata ta yi baki sosai haka da kuma qultu inda ibn taymiya bayan ya gama kawo nassin alƙushiri shi kuma sai ce qultu ni kuma ibn taymiya ga abin da zan ce litawbihi tasalsulil kalam dan da dinga bayyana yadda jeren gezancin yake yana bin bayan junan shi wa qad ashartu ila bidayati safahat al makhtuta bi an wada'tu khattan ma'ilan inda bidayati kulli safhati yace kuma nayi kokarin na bayyana daga ina ne shafi na kaza a jikin rubutun hannun ya fara a ina ne kuma ya tiki ta hanyar sanya khat ma'il ya sanya kama abin da ake ce ma slash ko mai ɗaya sunan nashi ma stroke ko ya ta sanya shi haka za ka ga a cikin kana karantawa kawai sai ka ga ga wani slash na wanda in aboko ne zai zama front slash amma yanzu a larabci to back slash ne za ga ya kwanta haka dama kenan ko slash wanda ya kwanta dama kaga shine normal slash kenan a rubutun boko ko to za ka yi ta ganin su tsakankanin shafuka duk inda ka buɗe ka gansu to wannan bakan tana nuni zuwa ga inda mafarin wani peji yake ne da inda makwarar wani peji yake a cikin makutar ina fata mun gane wannan malami yana da dukka jama'a wajen ayyukan shi yace na saka wannan khat ma'il inda bidayatu kulli safa wa sammaitu wajhal waraqatil makhtuta safhatan fuskar takaddar rubutun na hannu wanda take rubutun hannu na kiranta da suna safha wa ramaztu laha bi harfi ta sad kuma nayi mata ramazi nayi mata wato coding na sa mata harafi wanda zai wakilce ta shine sadun inda kaga ya saka sadun a gefe a daidai irin wannan inda a layin da wannan watan slash din yake za ka ga a farkon a jikin majin sai ka ga sadun da wasu rakami misali 1 2 3 sadun yana nufin bidayatu safhatil mi'a wa isnai asha misali wannan shine farkon shafi fuskar shafi na ɗari da kaza sai wani kuma kaga ya saka va ko va'un ɗamusa hannu mai ɗigo ɗin nan da wani rubutu a wajen shi kuma yana nufin zahar kenan bayan bayan ta zaka yi ta ganin shi a kusan kowane shafi ga yana shine yake cewa wa waramastu li zaharil waraqa bi harfi dha ka ji shi ko na kuma yi ma bayan takaddan na yi mishi code da va'un waja'altu arqama safhati fil hamishi amama al khatt al ma'il na kuma sanya lambobin takaddun rubutun hannun a hawamish na ambaci shafi na kaza da shafi na kaza ne shi ma a gaban wannan harafi wanda yake ma'il a gefe shine filhamish din wala ja'atu fil ila isharati ila ma yakunu saqitan min an-nuskhati al-makhtuta aw min al-kutubi mithlu yace kuma na koma zuwa ga bayani akan ina ne inda aka samu gibi na bayyana inda aka samu gibi ta hanyar bayanin da zan faɗa misali sai in ce kamar inda aka samu gibi a risalar kushariya ila wad'i qausin wahidin dakhiluhu raqamun masalan sai na sanya baka shine baka mai kama da wata din qaus na sanya qausi wanda a cikin shi zan sanya lamba misali gashi nan baka ta budewa da kuma baka ta rufewa sai ya saka wahid inda bidayatul jumla saqita wa wadi'in nafsil raqam wa badahu qausun a ƙarshe kenan in ya sa bracket guda biyu to a cikin sai ya saka lamba ita ma lambar tasalsuli ce lambar saƙaƙi na ɗaya lambar saƙat na biyu har zuwa ƙarshe haka zaka ta ganin su ma ciki misali sai ga lambar saƙat na talatin sai ya saka jumlar abin da ya cire ɗin wanda ya kwafo daga wani littafi sai ya sake saka wannan lamba a ƙarshe sai ya rufe bracket ɗin aga duk ba kanta wannan mukaddima ba za a gane me yake nishi ba kuma ko da ka karanta sai ka kokari ka ka haddame shi kai ka yi digesting abubuwan in ba haka ba akwai matsala sai ka rasa to me yake nufi da wannan lissafe lissafen inda nihayatil jumla as-saqita wa ushiru ila as-saqat fi ta'liqat hakaza masalan sannan a ƙasa kuma sai ne ishara zuwa ga me ya cire kamar yadda ya nuna din nan anan gashi nan baka ta budewa one dash baka ta rufewa kafin ita kuma ga one saqitun min al-qushayriya sai in ce saqitun wannan babu shi a nuskar min al-qushayriya na dauko shi daga qushayriya ne a ciki na samo shi na ciki waƙad na sakan nuskatal makhtuta aksaru min shaksin ya ce fiye da mutum guda ne ya muna aikin kwafa wannan littafin daga asalin inda na samo ɗin suka kwafe mini zuwa typesetting na kwamfuta misali to fiye da mutum ɗaya ya yi wannan aikin wa ala ra'asihim da gaske wanda suka min wannan aikin akwai al'akh ad-doktor muhammad sayyid julainit akwai malam doktor Muhammad Sayyid Julainid wanda abokin shi ne tare suke aiki tare suka yi karatu amma shi sai ya zauna a ƙasar Misar shi wannan yana aiki shi kuma malam Rashad mun ji yayi aiki a jami'a a ƙasar Saudi Arabia wannan mutumin shi ma mutakhassis ne akan rubuce-rubucen Ibn Taymiyyah yana da littafi sananne mai suna Ibn Taymiyyah wa qadiyatu ta'wil Ibn Taymiyyah wa qadiyatu ta'wil yanzu profesa ne na alfalsafal islamiyya a kulliyatu daril ulum ta jami'atul qahira da ke kasar egypt kenan baba malami ne sunan shi kenan muhammad as-sayyid julaidid gashi ma tun lokacin ma yana wannan aiki yace huwa al'ana mudarrisun bi kulliyati daril ulumi bi jami'atul qahira lokacin kawai malami ne amma yanzu profesa ne full fledged profesa ne wal akh at-tablawi Mahmud Sa'ad da kuma wani ɗalibi a lokacin wanda yake researcher ne yana ƙarƙashin shi wannan professor ɗin yana yana yana mishi supervising ɗin aikinsa na PhD sunan shi Abdulawi Mahmud Sa'ad shi ma yanzu wannan babban malami ne masani a ilmomin taƙiƙi da falsafa ta musulunci mutumin ƙasar Misra ne shi ma wa qad hasala al-doktora mu'akharan ya ce daga baya ya gama phd ɗinsa digiri na terminal digiri digiri na uku ya same shi wa sharaktuhu ma ahyanan fi nasakh wani lokaci ni ma ina taya su ina taya su aikin wannan kwafewan fi ba'd mawadi'il kitab a wasu wurare wa kanat al-lajna allati udiruha allati udarribuha ala tahqiq wa asta'inu biha alayhi qad amilat ma'i hatta nihayat al-kitab nihayati kitabit tar'i ta'aruf al-aql wa naql yace dama akwai wani lajna al-lajna kama a ce committee ko group to a matsayin shi na malami professor a jami'o'i galibi suna da abin da ake cewa research groups za a samu dalibai wanda suke da maili guda daya suke da karkata zuwa ga wani sha'ani na bincike sai a sa su karkashin wani masani akan wannan harka suna yin aikin su gaba daya suna koyawa junansu suna nakalta abin da junansu suke shi kuma yana supervising sai a yawanci aka raba musu ayyuka su yi ne kowa gwargwadon kokarinsa gwargwadon saurin gamawarsa ko kuma irin digirin da za a bashi da a wasu wurare ma kamar ingila ba a tantance me za a baka sai ka gama sai ka gama za a gane shin masters ne ko mphil ne ko phd ne sanda kai rijista kawai sunanka postgraduate fellow ko student ko researcher gwargwadon nomenclature din sai aikin in ka gama shi to shi zai hukunta wani irin digiri za a baka a cikin higher degrees to a wannan jami'a ta darul ulum wanda kwaleji ce da take kashin jami'ar alkahira yana wannan aikin tare da su sai da yana da research group na ɗalibai da suke son ƙwarewa a ta hakiki to sai suna taya shi wannan aikin su yanzu a matsayin ɓangare ne na horarwarsu mu a nan ƙasa ba cika yin wannan ba tunda mu ƙasan mu komai kusan daban ne da na mutane ko ba gaskiya ba galibi akwai su a rubuce abubuwan a takardu amma aikace ba a yi saboda duk haka ake yin abubuwa a ƙasan duka komai ba wai babu tsari ba ne a'a ba a aiki da shi ne kawai ana aiki da son zuciya ne Allah ya tsare mu ya gyara mana ƙasan mu to ya ce akwai ɗalibai waɗanda muka yi aiki da su har zuwa ƙarshen littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal wa hiya mukawwana min al ikhwati wannan group din yana dauke da mutane masu zuwa Haga a cikin mutanen hada shi ad-doktor Tablawi Mahmud Sa'ad wanda a lokacin shi ya zama yanzu kamar ka ce shi graduate assistant ne ko assistant lecturer shi malami ne a cikin department ɗin amma ƙaramin malami da haka yana ƙarƙashin wani babban malamin wanda galibi idan aka gama rubutun sai ya fara dubawa kafin a kai ma asalin malamin zai ɗan tace ya duba ‘yan kurakurai haka na ɗaliban sai ya ba malamin kamar shi ne mataimakinsa ko abin nan ɗinsa assistant ɗinsa to yana cikin group ɗin shi ya mun ji a sama ya samu phd ko wanda littafin shi da ya akan feji shine mawqif ibn taymiya mawqif ibn taymiya min falsafat ibn rushd abin da ya bincike akai kenan ya samu phd akan shi don littafin jama'a sanannu ne akwai su zaka iya samun su zaka iya mallaka zaka iya siya tayyu ma ban bincika ba amma tayyu akwai nusakh electronia da zaka iya downloading wallahu a'lam wa muhammad hasan abu hasan shi ma lokacin dalibi ne na phd wa muhammad muhammad zainaham shi ma ɗalibi ne na PhD wa Khadija Muhammad Kamil ita ma ɗaliba ce wadda take ta PhD a lokacin illa annal akha Muhammad Hassan Abu Hassan marida fi nihayati amalina sai dai ɗaya daga cikin su mai suna Muhammad Hassan Abu Hassan shi yayi rashin lafiya a wancan lokacin ana cikin aikin kusa da ƙarshe fi juz'il hadi ashara min al-kitabi ana juz'i na 11 na daru ta'adul aqal wan naqal wa tufiya ba'da tamami amalina fihi daga karke ma dai wannan rashin lafiya tashi ta kai ga ajali Allah ya mishi rasuwa daidai ƙarshen aikin rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya mishi rahama mai yawa da mu gaba daya duk waɗannan yanzu gaba ɗayan su sun gama manyan malamai ne masana don wannan magana kama manta ana yin ta ne wajen shekara arba'in kuma kamancin haka faƙad kana rajulan fadilan shi wannan da ya rasu ɗin ya kasance mutum ne wanda yake mutumin kirki sahiba hulƙin wanda yake da halaye masu kyau wa dinin da kuma kula da addini nahsabuhu kadhalika haka muke sa ran shi wala nuzakki ala allahi ahada ba ma cika kuri muna tsarkake wani ga Allah walidhalika istamara al-ikhwatu al-baquna shi wancan bayan rasuwan shi sai sauran ƴan uwa din suka ci gaba da aiki fil amali ma'i fi kitabil istiqama sun yi musharaka wajen wannan aiki na al-istiqama fil juz'i al-awwal alladhi aktubu muqaddimata har zuwa juz'i na farko wanda shine yanzu nake yin muqaddimarsa tare muka yi wannan aikin da shi kaga jama'a wannan shine amfanin research na gaskiya da ake wanda za a yi shi don amfani al'umma man wa kasan mu research kawai ana yi ne dan a karɓi digiri kawai kawai ba, wani bai da relevance ma tukunna a asalin rayuwa to tun daga nan yayi losing justification na cewa a yi bincike akan shi idan aka duba aka duba amfanin me zai wa al'umma ba a iya tantancewa ba ko to ya zama waste kenan ya zama waste na energy na resources na komai amma in ka je za ka ga da dama ka aiki to har kuma waɗanda aka yi ɗin wanda suke da amfanin babu policy na gwamnati wanda yake ɗauko research ɗin a kawo shi zuwa cikin community ɗin a amfana sawa'un za a kai masana'antu ne za a gyara tunani ne na tsarin rayuwar mutane za a gyara harkar banki ne ko kasuwanci ko siyasa ko tsaro ko tattalin arziki ko leƙen asiri kusan kowane fanni na rayuwa akwai malamai wanda suke masana a jami'o'in Najeriya dinnan da kasashen waje da suke bincike akai amma ba ruwan kowa da shi sai dai aje su kawai su ta dattafi ta kura shekara da shekaru ɗaruruwa shikenan ha amanta shi ma wanda ya bincike ya manta ma me ya gano haka ake kawai a ƙasar nan saboda kawai zaman ƴan murna da ake inda kasan ana zaune a daji ba a cikin gari ba Allah ya tsare mu wa arju an yastamirra amaluhum ma'i hatta nihayatil kitabi bi idnillahi jazakumullahu khairan wa nafa'a bihim ce ina fatan Allah ya ba mu dama mu ƙarisa wannan aiki da su har zuwa ƙarshen littafin Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su wa inni iz ashkuru alqa'imina ala jami'atil imami Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyya yace bayan haka kuma ni din nan ina yin godiya ta musamman ga shugabannin jami'ar Imam Muhammad Sa'ud al-Islamiyya wadda ke ƙasar Riyadh wa ala ra'asihim ma'ali mudir al-jami'a al-akh ad-doktor Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki wanda nake fara godewa na farko shine vice chancellor wanda shine a lokacin dan uwanmu Dr. Abdullahi dan Abdul Muhsin turki wannan yanzu shine shugaban Rabi'atul Alam al-Islamiyya wanda shine go Najeriya sanda aka sami nan ta ta izala shekara biyu baya kaga ya tsufa yayi gemu fari sal babban malami ne muhakkiki yanzu ya wuce magana vice chancellor ai wannan fa shekara arba'in da bakwai ko da biyar ba yake na yake magana tun lokacin bacin sallah ne Allah ya ƙara mishi lafiya yanzu tsoho ne babba ɗan shekara wajen casa'in ya zo Najeriya wasu mutane daga cikin na sun gan shi ko yadda kake son ganin shi zaka iya browsing zaka ga hotunan shi da sirarsa da komai malami ne shahararre mu haƙiƙi shine mai taƙiƙin littafin sharaki ta dahawiya da wasu littafai taƙiƙin su daban-daban ala qiyamihim waɗanda suka yi aiki ala nashril hadal kitab wajen buga littafin mun faɗa a baya cewa lokacin da aka gina wa jami'ar sabon campus ɗinta za ta ƙaura daga tsohon campus zuwa sabo sai zama daga cikin abubuwan da suka yi ayyuka na bikin komawa shine suka fito da littafai suka buga suka yi ta yaɗawa daga ciki sai suka sake neman izini a gunshi suka sake buga littafin nan suka yaɗa shi a nan ƙasar riyadh da ya ce yana gode musu akan aikin da suka yi na taimakon shi akan buga littafin da yaɗa shi annafi' insha Allah wanda littafin nan mai amfani ne da izinin Allah as'alullah tabaaraka wa ta'ala an yu'ina ala itmamil kitab ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni akan akan gama littafin wa an yuwaffiqani ila isdari kutubin ukhra kuma Allah ya bani dama na ƙara fito da wasu littafai fi maktabat ibn taymiya innahu sami'un mujib al-arba'a ranan hudu ranan laraba خامس من ذي الحجة سنة إثنى وأربعمائة وألف للهجرة يا رب توانا مقدمة أرانا بير قوتن ذي الحجة شكرة تهجرانا دبو دري هدو دبيو ينزمنا دري هدو تلاتين تتركو kaga shekara arba'in da bakwai kenan talatin da takwas kai ko talatin da takwas haka ne da bakwai 37 ko wannan kuma shine dace da ranan al-muwaffiq li wanda ya dace da 12 22 ranar 22 min September watan September sanata 82 wa 900 wa alf lil milad shekara ta 1982 1982 shekara 35 kenan ta kuma ko a bisa lissafin hijiran ba hijira ba kalandan miladiya ta sola wancan kuma kalandar hijiriya ta luna kenan bambancin shekara biyu ya ce eh 36 eh 36 muhammad rashad muhammad rafiq salim sunan shi kenan cikakke to bayan nan zaka ga ya kawo photocopy da ya manna na nuskokin da ya faɗa ɗin ga sunan a waɗanda za ka gansu haka gasu rubutun hannun gashi nan haka wani rubutu mai wuyar karatu gare mu gwarawa ko amma su da suke malamai ne za ga suna karantawa kuma sukan yi amfani da akwai abin nan gilashin nan mai ake ci mashi adasa yawa adasa ko lens wanda wanda zai buɗe rubutun a ganshi da girma da shi suke amfani gashi nan zaka ganin yace as-safatu thaniya min kitab al-istiqama zaharu safatil mi'atayn wa wahid min kitab al-istiqama gashi nan zaka ga alaman inda zai ce akwai sakat zaka ga wasu wuri zaka dinga ganin wasu wurare babu rubutu a jiki wannan shine irin khattun nasakh din da ake cewa duk gashi nan ya kawo su shafuka daban-daban wannan shine shafi na ƙarshe shafi bin nan zaharul unwan fi akhir kitab al-istiqama bayan littafin istiqama karshe din shafi na 217 wa huwa unwanun ghairu sahih gashi nan da aka ce kitabul kalimatu sunniyat fi qaulillahi ta'ala wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahumul jannat gashi za ga rubutun da yana da wuyar karantawa da wuyar gani amma tunda su sun saba hulɗa da abinsu suna ganewa wallahu ta'ala alam to Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya gafarta mishi shi ma yaron su malam Rashad Salim kaga mun gama karanta muqaddimar da yake nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba zamu tashi ne kai tsaye a cikin asalin doran matanin littafin inda Ibn Taymiyyah yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa bihi tawfiqi alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kafin mu rufe akwai sanarwa da aka ce a bayar cewa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu wanda shine 14 ga watan Januwari daidai da 26 ga watan Rabi'un al-Akhir akwai malam da zai zo daga Kano ziyara nan makarantar shine malam Muhammad bin Usman hafizahullah ya ba da mau'idi cewa zai zo ziyara nan makarantar hadisi salafiya in Allah ya so kuma ana sa ran zai iso nan karfe 9 dan na jin ma kaman a nan garin ma zai kwana da haka ana gayyatar dukkanin yan uwa ɗalibai su zama suna halarce a cikin wannan ɗaki na na karatu kafin wannan karfe tara dan ya tarar da mu anan insha Allah muna mishi fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya kawo shi lafiya za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik